أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah kuma muna yabo a gare shi marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan maraice maraice na alhamis 17 ga watan Ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu Alaihi wasallam kuma shi ne 29 ga watan 4 a shekara ta 2021 na lissafin miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa wannan shine zamanmu na goma sha bakwai a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bin littafin taisir alkarim rahman na malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala kuma jiya kamar da muka ji an karanta yanzu an maimaita mun fara bayani akan maganar tuba da Allah madaki ke cewa innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allah alaihim wa kana Allah aliman hakima bayani akan falalar tuba da wasu nassoshi da suka zo akan sa je ya ci mana lokacin karasa fassarar wannan ayoyin guda biyu sannan kuma mu karanta abinda malami ambata Allah maɗauke na cewa kuma wa laysati tawbatu lilladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladina yamutuna wa hum kuffar Allah maɗauke ya bayyana mana tuban da ya ɗauka haƙƙi a kansa zai yi shine idan mutum yayi abu da jahilci ma'ana mutum yayi a bisa wauta irin ta ɗan adam da kuma dai rashin fahimtar yadda ya kamata ya abu ba ana nufin rashin sanin hukunci ba mun yi bayani akan wannan wanda ya laifi sannan kuma ya tuba min qaribin to waɗannan su ne waɗanda Allah zai karɓi tubansu ba wanda ya taswifi ya ce sai nan gaba ya ajiye wani lokaci da zai tuba ba ko kuma ya ɗauki abin a babin istihtari da rashin ganin girman Allah da rashin ganin girman dokokin Allah to sai Allah maɗauki ce wa kana Allahu aliman hakima Allah lalle masani ne kuma gwani ne mai hikima masani ne akan komai kuma mai hikima ne cikin duk abin da ya sa hikimarsa ce ta sa a duk irin laifin mutum zai gafarta masa wannan hikima ce yana bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin halittarsa kuma ya fi kowa sanin ɗabi'ar wannan halittar to kuma duk yadda mutum yake nisa da Allah ran da ya matso kusa ya tuba to Allah subhanahu wata'ala alaƙar saba irin ta ɗan adam ba ce alaƙa ce ta mahalicci mai tausayi sai ya buɗe masa ƙofa ko da zai sake komawa gobe sannan ya ce wa laisace taubatu amma babu tuba lilladina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahadahumul maut har sai idan mutuwa ta zo wa ɗayansu qala sai ya ce inni tubtu al'ana ni na tuba yanzu kaga kenan ma'ana bai tuban ba sai lokacin da mutuwa ta zo masa walallazina yamutuna wa hum kuffar babu tuba kuma ga waɗanda suke mutuwa alhali suna kan halin kafirci Allah ce ula'ika a'tadna lahum azaban alima lalle waɗannan mun musu tattalin azaba mai raɗaɗi muna roƙon Allah tsare mu daga kowace irin azaba ko mai ƙanƙantarta mu karanta nassin malam sa'adi mana yake cewa taubatullahi ala ibadihi nau'an tuban Allah da zai da yake wa bayinsa nau'i biyu ne ma'ana tuba da Allah yake wa bayinsa yake karɓa daga bayinsa ya yafe musu zunubai iri biyu ne na farko taufiqun minhu littaubati a kimsa maka tunani da dacewa da gamdakatar kayi tuban ma shi kansa wannan baiwa ce wanda Allah ya yi wa taufiki shine za ka ga zai tunanin bari dai bar wannan laifi bari ya tuba to shi kansa wannan taufiki ne daga Allah idan Allah bai baka dacewa ba sai kai ta sa rana za ka tuba za ka tuba kuma baka tuba ba amma in ya baka taufiki lokaci guda sai kimsa maka sai ka ga ka tuba wa qabulu wa qabulun lahaku tawfiqun minhu lit-taubati وقبول لها بعد وجودها من العبد da kuma karɓa na shi tuban da mutum zai bayan an samu tuban daga bawa kun gani mataki biyu ne ya gamsar da kai ya ba ya maka taufiki ai kun san taufiki dacewa ya baka dacewar kai tunanin kai tuban ka yadda kuma kai tuban matakin farko kenan mataki na biyu kuma ka tuban kuma ya karɓa domin za ka iya karkata zuwa ga tuban in Allah bai baka taufiki ba sai ka tsaya ka ci gaba da yin zunubinka ba su ba Allah zai iya baka kuma kai tuban sai Allah ki karɓa naka karɓa daban yin tuban daban to babban abin yana haɗuwa idan Allah ya baka gamdakatar ka tuba ka tuba sannan kuma ya karɓa muna roƙon Allah ya bamu dacewa mu tuba kuma Allah ya karbi tuban mu fa akhbara huna anan sai Allah ya bada labari anna tawbatal mustahiqqata ala Allah haqqan ahaqqahu ala nafsihi karaman minhu wajudan liman amila su'a Allah madauki ya bada labari anan cewa tuba wadda Allah maɗaukaki ya ɗora ma kansa ma'ana ya yadda cewa ya yi alkawarin wanda ya tuba zai gafarta masa to ita ce wadda ta zama haƙƙi kuma haƙƙan a haƙƙahu ala nafsihi wato haƙƙi ne da Allah ya mai da shi haƙƙi a kansa ya ɗora wa kansa haƙƙin zai karɓi tubanka ta babu me ba ilzami babu tilas ba rashawa don shi ne alganiyu wa antumul fuqara ba ku da abin da za ku bashi don ya karɓi tubanku amma menene karaman minku dan karimci daga gare shi saboda karimci wa judan da kyauta saboda tsabar karimci da matukar karimcin da Allah ke da shi da kuma kyauta liman amila su'atu wannan irin tuba yana kasancewa ne ga wanda ya aikata mummunan aiki ai al-ma'asi shine saban Allah bi jahalatin bisa jahilci to sai fassara mana jahilcin malam yake cewa jahalatin minhu li'aqibatiha jahilcinsa shi bawa ga sakamakon wannan laifin da ya aikata mana lokacin da ya aikata ya jahilci me zai biyo baya shine aqiba galibi idan mutum zai yi zunubi kwakwalwarsa takan toshe sawa'un mai ilimi ne shi mai wayo ne mai basira in Allah ya kaddara sai yayi wannan abu to sai kaga duk ya manta duk wani abu da zai iya biyo bayan laifin nan nasa abin da yake tunani a lokacin da zai yi shine biyan bukatarsa ta wannan abu na wannan saɓa duk wata ƙofa da za ta hana shi sai ta rufe ba zai ganta ba amma ƙofofin sauƙin aikata laifin sai su ta buɗewa to a lokacin shaidan ne ke ta sai tsara a kansa yana ta samun nasara yana ta jawo shi yana ta jawo shi kuma yana ta nuna masa ai ba komai mun karanta dai tare da ku daga cikin hanyoyin da shaidan ke bi wajen zargo ɗan adam ya yi masa talala har sai ya auka shi a cikin wato a tarkonsa to irin waɗannan abubuwa zai tabi sai ya sauƙaƙe masa asi'ab abin da yake da wahala sai ka ga ta sauƙaƙe masa ya ta nuna masa ba komai kai ta homana ya sassauta masa ma shi kansa zunubin a zuciya to kun ga duk wannan menene ya jawo bai san aƙibar da za ta biyo baya ba idan da mutum ya san in yi zunubin nan asirinsa zai iya tonuwa in yi zunubin nan za a iya kama shi in yi zunubin nan zai iya mutuwa a lokacin da yake yana cikin zunubin nan Allah zai iya tada duniya gaba ɗaya ya zama shi kenan an tashe shi ran kiyama akan zunubi irin wannan duk wannan abin da zai tuno sai ce kai gaskiya ina tsoron Allah na fasa wannan abun ba zan yi ba to amma sai shaidan ya mantar da shi duk waɗannan abubuwan to wannan shine jahilcin da ake nufi haka duk ilimin mutum in dai zai yi saban Allah to jahili ne shi a wannan lokacin jahalatin minhu li'aqibatiha wa ijabiha lisakhat illah da kuma sabbaba fushin Allah da wannan sabo ke yi wa iqabihi da kuma uqubar Allah duk sai mutum ya manta wa jahlun minhu linadarillahi wa muraqabatihi kuma ya jahilci cewa Allah yana kallon sa Allah yana bibiyar duk abin da yake sai jahilci hakan sai rika ji kamar ba kowa da ke ganin sa da muraqaba muraqaba ita ce Allah yana bibiyar ka yana kallon ka motsinka daga nan zuwa nan Allah ya sani daga can zuwa can Allah ya sani kuma baka buya ko misqala zarra daga kallon Allah da dubinsa da kulawarsa wa jahlun minhu sannan kuma mutum yana wannan zunubi ne da jahilci daga gare shi bima ta'ulu ilaihi da abinda wannan zunubi ke komawa zuwa gare shi min naqsil imani na tawayar imani da rage imaninsa domin mutum yayi zunubi daya imaninsa na raguwa in ya ƙara yi imanin ya ƙara raguwa in ya ƙara yi imanin ya ƙara raguwa mutum idan ba dan a ce yana da wannan jahilcin ba da bai aikata wannan abu ba da kullum zai tuno cewa in ya aikata kaza fa imaninsa zai ragu raguwar imani ku ka san me kai hasara in imanin ka ya ragu hasara ba irin ta duniya ba ce duk abin da kake ji da shi wallahi bai kai imanin ka ba imanin nan ina shi shine sababin da zai sa a yafe maka zunubai in saboda shi sai a kalle shi sai a ce a fito da kai daga wuta in ma an shiga wutar a mai da kai aljanna to in aka rika zaftare shi aka rika sare shi ko ana yankowa ana redewa a hankali a hankali tun daga reɗe-reɗe a hankali ana zabtarowa har ya fantamo gaba ɗaya ya faɗo shikenan kuma mutum ya zo ya rasa shi baki ɗaya kaga yayi hasara damar da za ta sa a fidda shi daga zunubi ko a gafarta masa sauran abubuwa to sai ya rasa saboda imaninsa ya ragu mun sani akwai alaƙa tsakanin imani na zuci da kuma imani na ayyuka imanin ayyuka yana ƙaru a imanin zuci yana ƙaruwa gwargwadon imanin mai ayyuka yawwa shi yasa wannan ababin tauhidi ababin aƙida ababin da ake kira babin imani me ma'anar imani kuma yana ƙaruwa ko baya yana raguwa ko yana ƙaruwa duk wannan mun sha tattaunawa akan a cikin darussan mu na aƙida cewa imani a aƙidar ahlus sunna sanannen abu ne cewa yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyadati al-a'mali wa yanqusu bi naqsiha kana aikin kirki imanin kana karuwa kana aikin banza imanin na raguwa yanzu idan aka ce da a ce muna ganin yadda imanin ke raguwa in ya ragu kaga irin yadda aka zaftaro kaga percentage din da kai hasara na imaninka a saboda jin daɗinka musamman da yake muna zancen abin da ya shafi zina da makamantansu irin imanin da yake raguwa percentage ɗinsa wato kashi kaza na cikin ɗari na imaninka da ake zabtare maka ya faɗo ka yi hasararsa da a ce kowa gani yake yi wallahi da ba mu aikata wannan abu musamman a ce kana tunani akan irin aikin da shi wannan imanin zai maka ran kiyama dole a ɗauki mutumin da zai bi son zuciyarsa wajen yawan aikata saɓon Allah a matsayin jahili duk iliminsa kuma a matsayin mahaukaci wani lokaci domin in mutum yana da hankali zai auna tsakanin abin da zai hasararsa na lahira akan abin da ya gene na duniya me ma'ana abin da ya same shi na amfani a duniya amfanin kuma wanda yake tattare da wannan mummunan ukuba da za ta zo maka gobe kiyama to inda ana tunani babu wannan jahala din to da ba a yi wannan laifin ba sannan yace wa jahlu min bima ta'ulu ilayhi min naqsi al-imani aw in'idamihi ko ma a rasa imani ko a ce imanin ya ragu yana raguwa yana raguwa ko a kai matakin ma da za a ce imanin babu shi kwata kwata hasara ta tabbata ya Allah muna roƙonka ka tsare mana imanin fa kullu asin lillahi fa huwa jahilun bi hadha al-i'tibar in mun kalli abin ta wannan fuskar shine bi hadha al-i'tibar to lalle duk wani mai saban Allah jahili ne duk wani mai saban Allah jahili ne domin ya jahilci waɗannan abubuwa abu nawa ya ambata jahilcin aqiba jahilcin jawowa sababin fushin samun fushin Allah da ukubarsa jahilcin cewa Allah yana kallon ka jahilcin cewa Allah yana kula da duk motsinka da kai kawo ɗinka jahilcin menene wannan abu yake koma zuwa gare shi na rage imaninka ko ma a ce kai hasarar imani baki ɗaya ai ku duk wanda ya jahilci wannan ba karamin jahili ba ko alaramma ne ya haddace qur'ani ko kowane irin malami ne in dai ya shiga saban Allah to jahili ne a wannan babi domin a lokacin da zai saban Allah duk ya manta waɗannan abubuwa yace wa in kana aliman bit tahrimi ka gani ko da wannan mutumin yana da ilimin cewa abu kaza haram ne domin dama yanzu mafi yawan abubuwan da ake aikatawa in ka tambayi kanka ko wani ya tambayi kansa galibin abin da muke aikatawa ba duka ne shubuha ba ai kun san mushtabihat innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun ko yawwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas halal a bayyana take haram ma a bayyana take a tsakanin su akwai umur mushtabihat masu imani manya waliyai su ne fa hankalinsu ke tashi akan sun ci shubuha in wani abu na shubuha ya zo bakinsu har su ce bari su yi amansa abinda hukuncinsa bai bayyana ba tsoron abu ya zama haram kawai ya isa wani ya zub da hawayensa ya kuka akan cewa ya ci shi wannan halin manyan bayan Allah kenan to mu yanzu a zamanin yanzu galibin saban da ake yi wani iri ne na abin da ba a san hukuncinsa ba ne ko kuwa abin da an san hukuncinsa ba wai sanin hukunci ba kawai wa'azi ma mutane da yawa za su iya yi akan wannan abu mai sauraron wa'azi ma yanzu zai iya maka wa'azi akan zina ai kaza a kaza a kaza zai kawo maka wala taqrabu zina zai kawo wasu abubuwa da yawa amma a ina alhali kuma zai aikata don haka abun ba na maganar jahilcin hukunci bane magana ce ta me ta jahilcin waɗannan abubuwa da aka ambata ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka tsare mu sai ce balil ilmu bit tahrimi shartun li kauniha ma'siyatan mu'aqaban alaiha ai sanin haramcin ma dama sharaɗi ne na kasancewar ta saban Allah da ake yin uquba a kansa ko domin dama idan ka aikata abinda kai a saninka baka san haram bane a tsammanin ka halan ne ai dama ba za a yi ma uquba akan wannan ba ko dama sharaɗin ai maka uquba sharaɗin abun ya zama saban Allah shine kasancewa haram ne yawwa Allah ya ce kar a yi kai kuma ka zaɓi ka yi Allah ya ce kul kai kuma ka ce e ɗin to ko da ba harshen ka bai faɗi wannan ba to dai ma'anar abin da kai shine ka tabbata an ce kar ka yi kuma ka yi to wannan kuma kun ga ai ba aikin a rashin sanin hukunci bane a'a magana ce ta bin shaidan to Allah maɗauki ce sun ya tubu na min qaribin sannan su tuba ba daga wato ba da nesa ba sai ce ya tamilu an ya kunal ma'ana wannan yana ɗaukar ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoni abin nufi sun ya tubu na ƙabla mu'ayanatil mauti shine ma'anar min ƙaribin ɗin sannan su tuba kafin su ga mutuwa duk wanda ya tuba kafin ya ga mutuwa ai kaga dai bai shiga lokacin da ba a karɓar tuba ba to a wannan fassarar duka yana cikin min karibi ba sai nan kai laifin yau sai yau ka tuba gobe ka tuba jibi ka tuba ko da ba wannan kai ba in dai ka tuba kafin mutuwa kafin ka ga mutuwa kuru-kuru mala'ikun mutuwa su kawo maka ziyara kun san mala'ikun mutuwa hmm? ai duk ba mu san su ba labarin su kawai muke ji to amma ran da zaka gan su babu musu ba musu kuma ba introduction ba sai an gaya maka wannan shine wani ba a duniya in ka haɗu da bako za a ce maka wannan shine wani har da laƙubansa na duniya duk a gaya maka daga gari kaza yake waye shi waye shi sannan sai ka san shi sai kwakwalwarka sai ta rijistar sai ta ajiye wata ran zai amfani to amma mala'ikan mutuwa babu mai ganin sa ya ce bai san shi bane yana ganinsa ba introduction ba mai zuwa yi bayani tafiya ce ta zo kuma duk abin da mutum yake yi ya gan shi to shikenan magana ta ƙare ba zancen ban shirya ba ba zancen koma sai daga baya ka dawo ba zancen bari in tuba yanzu to shi ne wannan zancen da ake in dai mutum zai tuba kafin wannan lokacin to yana cikin ma'anar min ƙaribi shi ne abin da malam ke faɗi a nan ثم يتوبون قبل معاينة الموت فإن الله يقبل توبة العبد domin ko bawa Allah yana karɓan tubansa idan ta ba qabla mu'ayanatil mauti wal azabi qat'an ba tare da tantama ba ba ko kwanto haka hukuncin yake in dai mutum ya tuba kafin ya ga mutuwa shine ma'anar mu'ayanatil mauti kaga mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa fa in ya zo ba ka iya ba na kusa da kai labari cewa to ga sunan sun zo ku tashi ku ban wuri ba ka iya sallamar mutane in ya zo ba magana kuma an yi sallama da kowa in ka samu iko faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah shikenan baka samu iko ba in Allah ya sa mutuwar za ta zo da sauki ai maka a zare maka ita wannan shitati wannan shi tabi nashta a janye maka a janye maka ran cikin sauki da daɗi kamar irin yadda kamar yadda yake a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin wannan albara ibn azib da yake siffanta yadda ake cire ran mumini kamar yadda ruwa yake fita daga daga bakin salka ɗigo-ɗigo da yake fitowa dinnan haka ran mumini ake cire masa shi shi kuma ran kafiri in za a cire shi sai ya ji kaman wasu ƙugiyoyi ba ƙungiyoyi ba ƙugiya ƙugiya hook yauwa kaman su ne za a sa masa su tattokare su makalkale su bankare a cikin wuyan waɗanda ba mai iya tausa su haka za a kuma sai a fusgo da ƙarfi ka san za su taho da nama za su taho da komai to haka za a fusgo ran to a lokacin da ake wannan ba ka da damar kai wani ƙarin bayani to a wannan lokacin shine ba a karɓar tuba amma duk mutumin da zai tuba kafin ya ga mala'ikun mutuwa a wannan lokacin ya ce ko da yana kwanciyar rashin lafiya da karka fassara kwanciyar rashin lafiya a matsayin ita ce mu'ayyanatul mauti mutane nawa suka kwanta rashin lafiya ta yi tsananin da an ɗauka sun mutu wani ma an fara kuka sai kuma ya zo a ran yana nan zaka ba shi bane tabbatuwar cewa ga mala'ikun mutuwa shi ya gansu kuma ba mai ganin ba mai taya shi ganin su shi kadai yake ganin su idan shi kadai aka aiko su wurin sa zaka shi kadai zai gansu su dauran sa to a wannan lokaci zancen na tuba zan gyara ku koma daga baya babu shi shine abin da yake nufi to sai ce wa amma ba'da huduril mauti amma bayan zuwan mutuwa in dai har mutuwa ta zo fala yuqbalu min al-asina tauba ba a karɓar tuba daga wurin masu saɓo wala min kuffari ruju'un ma'ana ba a karɓar fala yuqbalu taubatun min al-asin wala yuqbalu ruju'un min al-kuffar abin da yake nufi kenan yawwa mutum ya ce bari a dawo da shi duniya dan ya gyara aikinsa babu lokacin da za a yi maka wa'azi ka gyara halinka fa shine yanzu ya kai dan adam a yanzu nan idan har ka wuce wannan lokaci kana tsammanin akwai wata dama nan gaba ko kuma idan ka mutu za a ce ka dawo duniya to babu wannan zancen babu wanda ake dawo da shi duniya don ya gyara aikinsa wallahi duk kukanka ba za a dawo da kai ba duk roƙonka duk magiyar da ka iya ba za a dawo da kai ba babu wani ɗan adam da ya taɓa zuwa kabari ɗin nan ya koma rayuwar barzahu sannan Allah ya dawo da shi don ya gyara aikinsa babu da ka a yaushe ne kake da wa'azin da zai shiga kanka ka gyara aikinka shine wannan na yanzu yanzu da kake ciki ka gyara Allah ba mu ikon gyara kama qala ta'ala an fir'auna kamar da Allah madauki ya faɗi dangane da fir'auna da yace hatta idan adrakahu gharq har sai lokacin da nitsewa a teku ta ritsa da shi fir'auna qala sai ya ce amantu na yi imani annahu cewa la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila babu abin da ya cancanta a bauta masa sai wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ya ce Allah ɗin ma ya kasa duk da ba za a karɓa ba yana nan da wannan abu nasa ya ce la ilaha illallah amma sai dai ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila kuma sai ce wa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmi wannan ya nuna maka banu isra'ila a zamanin annabi Musa su ne musulmi ko ba ka bane su ne musulmi tun daga shi banu fir'auna ya ce yana imani da Allahn da suke imani da shi kuma shi ma musulmi ne amma me Allah ya ce masa a lokacin nan وقال تعالى في الله يشي falamma ra'au ba'sana amma kafin a zo amsar wata wani faifan daban na maganar tasa Allah madauki ce falamma ra'au ba'sana yayin da suka ga halakarwa daga gare mu qalu sai suka ce amanna bihi amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin kuma mun kafirce da abinda muka kasance muna shirka da shi da Allah falam yaku yanfa'uhum imanuhum imaninsu bai kasance zai amfane su ba iz ra'au ba a sanatin da sun ga mutuwa shine ma'anan ba sana a wannan wurin yawwa tunda ba su tuba ba sai da suka ga azabar Allah za a halaka su sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce hanyar da Allah yake bi wajen mu'amala da bayinsa ku tuba kafin wannan lokaci in mutum ya jinkirta tuba bai tuba ba har sai da mutuwa ta zo ko halakarwa ko azaba ko ya ga mala'ikun da suke halaka mutane to Allah baya karba sunnarsa kenan kaga wannan ya nuna ba abu ne da zai canza ba wallan tajida li sunnatillahi mene tabdila Allah baya canza tsarin da ya saba mu'amala da mutane a kansa daka ashe kenan kai ma ya kai bawan Allah da kai ake wannan magana kai ake wannan wa'azi in kana so tuban ka yi maka amfani to yaushe zaka sa shi yaushe ne zarfin wannan tuban zarfin sa an yakuna halan لأنك لا تعلم ولا تعرف متى يأتيك ملك الموت زائرا وإذا جاءك فلا ينقلب حتى يتم ما أمر به baka san lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo maka ziyara ba in kuma ya zo maka ba zai juya ba har sai ya cika abin da aka aiko shi baya tsoron kowa ba bawan kowa bane sai Allah zaka ba abin da ya hada ku ballantana ya tausaya maka ajali ne an faɗa ya yadda kuma ya ɗauko umarni daga Allah zai ɗauka kuma yana tsoron Allah in bai ɗauka ba in yi koma me za a ce masa me ya haɗa ku da za ka iya roƙonsa dawo a ce kana cikin masu ɗa'a ne irinsa ƙila ma ya koma ya bada labari cewa akwai wani cikin annabawa akan samu wannan zance da annabi annabi Musa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo masa a roƙi ubangiji a saurara annabi adam ma an yi wannan da shi an yi wannan da wasu annaba amma duka ko an jinkirta me yake faruwa daga baya kuma za a zo a tafi tunda dai mutum mutum ne kuma Allah ya rubuta cewa sai mutum ya bar duniyar nan babu wata hanya ta barin duniya sai ta hanyar mutuwa ba wanda za a ɗauke shi sai a mai da shi a jikin wani bango ya tsaya haka yana ta wulƙi da ido har shekaru dubu nawa har sai an gama lokacin tashin kiyama sai a ce to tafi da kafarka kuma sai ka tafi filin tashin kiyama babu wannan la budda an yakuna bi wasitati al maut kullu nafsin mene za'iqatul maut zaka ba inda za a je sai an mutu to kada ka bari baka tuba ba har mutuwa ta zo wa qala huna to amma kafin nan ai kun san amsar da Allah ya wa fir'auna al'ana وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين sai yanzu eh shine al'ana istifhami shi eh yau tambaya sai yanzu sai yanzu zaka yi imani wa qad asaita qablu alhali kuwa qablu kafin wannan lokaci ka saba wa Allah wa kunta min almufsidin ka zama cikin mabarnata فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أيو zamu tsere da kai da jikinka don ka zama aya ga waɗanda suka zo bayanka waɗanda suke jin labari cewa ga gawurtaccen sarkin nan da ya fitini annabi Musa ku zo ku gan shi saboda a tabbatar cewa baka isa ba wanda ya ce ana rabbukumul a'la yau gashi ba shi da rai sai Allah ya tabbatar da wannan abu kaga kananan kafirai lamarin su da sauki ko yawwa sun yi inkarinsu sun yi tsiyarsu Allah ya karɓi rai sun tafi amma ga wurtacce shi kansa sai an nuna masa ƙasƙanci a duniya Allah kyauta wallahi malam mutum ya yi imani da Allah ya so Allah ya bi Allah ya tuba daga laifi ya koma ya makale wa Allah wallahi anan nasara take Allah ya ce walaysati tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati babu tuba ga waɗanda suke aikata as-sayyi'ati manyan manyan laifuka ai al-ma'asi fi ma duna al-kufri duk dai saban Allah wanda bai kai kafirci ba hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai mutuwa ta zo wa ɗayan su qala sai sai inni tubtu al-ana ni na tuba yanzu walal ladina hakanan waɗanda ya mutuna suke mutuwa wa hum kuffarun al-hali su kafirai ulaika waɗannan a'tadna lahum azaban alima malai sai wa zalika anna at-taubata fi hadhihi al-hal saboda tuba a wannan hali taubatu tsirarin la tanfa'u sahibaha tuba ne na ittirari tuba ne na tilas eh ganin uwar bari ake cewa ko yawwa tuba ne na ganin uwar bari wannan ne abin da ya sa mutum yake bari ya tuba ka san kuwa ko a duniya idan sai an kama mutum da laifi sai zo ya ce to daga yau ya daina ai ba a sauraron wannan zancen dama ko an kama mutum ya yi laifuffuka kuma gashi a hannu sai ana hira da shi sai ce to ai mun a yafe ni da Allah daga yau dai ba zan kara ba wanda mara waye ne zai kyale ka ka sake dawa cikin duniya ai ba haka ake ba ko ba haka ba to lamarin ubangiji duk da lamarinsa shi da bambanci da na ɗan adam to amma ya sa iyaka waɗannan lokutan da mu'ayyanatul mauti da kuma mutuwa akan kafirci da kuma wanda ba ambata a nan ba fitowar rana daga yamma maimakon fitowarta daga gabas tunda ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa daga cikin alamun tashin alkiyama rana za ta fito daga yamma ba daga inda ta saba fitowa ba ranar kungu kenan komai ya juye to a ranar nan mutum yace ya Allah yau na yadda ashe lamarin nan naka da gaske ne na tuba sai a ce a ina wannan wayan ba za ka yi shi a nan ba azaba ce kawai sai mutum ya shata da haka kun ga ashe idan dai har mutum yana da wayo na yi amfani da wannan kalmar wayan yauwa da niyya nake nufinta ai wani lokaci mutum zai ce ai inda yana da wayo to shi ba za a yi masa wayo ba to wallahi in kana da wayo shine ka tuba yanzu daga laifi domin baka san yaushe za ka bar wannan duniyar tun da babu wanda yake da ko shubuha ko ya ƙi ballantana ya ƙi ne akan lokacin da zai mutu to gaske ba maganar rashin lafiya ba ce ba maganar wasu cututtuka ne da suke jikinka kana sa ran koyaushe za ka ba wannan ba ce magana ce ta ajali ajalin nan a ina yake a wurin ubangiji shi kaɗai ya san shi wane zai mutu gobe wane zai mutu yau wane zai mutu mako mai zuwa haka Allah ya riga ya gaba komai to tun da ba mu san timetable din nan ba da wannan schedule din to wallahi mu shiga taitayin mu koma zuwa ga Allah kafin lokacin da abin zai zo ya auku mutum kuma ya ce zai tuba alhali ya zama babu lokaci duk abin da kake tsammani da mai kokonto ma akwai Allah ɗin ko babu ai kun san kissar wani mai kokonton cewa akwai Allah ko yana wani nasiha wai kai wai waye baka yaƙinin cewa ma in an mutun nan za a koma gun Allah Allah da kuke yadda da shi akwai wani Allah akwai wani kiyama da sauransu wai me zai hana ka sa abin cikin kokonton ta yiwu haka ne ko ba haka bane wai yanzu ran kiyama in ka mutu ai in ka mutu sai ka zo ka ga ba wannan kiyamar ba a yi ta ba to ya zaka ji ba za ka ji kayi hasara ba sai shi muminin ya jiyo masa da abin yace ni kuma zan baka shawara kai din yanzu ya za ka yi tsammanin wannan cewa ba Allah ɗin wannan maganar da kake aƙidarta cewa babu tashin alƙiyama duk zancen ƙarya ne kai ma ka sanya kokonto man ka juyo ka sa probability da possibility ta yiwu abin nan ya zama gaskiya lan ƙiyama ɗin inda gaske ne akwai ƙiyama inda gaske akwai Allah in ya zama cewa ka mutum kuma an tashe ka baka yadda da shi ba kuma gashi ya bayyana maka da gaske ne to kai ya za ka yi sai ce gaskiya wahala zan sha sai to ai tun yanzu ka ga gara ka gyara tun yanzu ka juya ka juya wato wannan fa lamarin ya yan uwa musulmi shine ginshikin zaman ka mumini kullum ina wannan zancen in ce in kana karanta alkur'ani Allah yana magana yana yabawa masu imani da me masu imani da gaibi dama kafiri fa ba zancensa ake ba kai imani da gaibi ga Allah shine babban gaibi ba a ganshi ba ka yadda akwai shi shi yasa yake yabawa masu imani da gaibi kuma sannan abubuwan da za a yi din na ran kiyama gaibi ne imani da su dama ka zama musulmi ne saboda ka yarda da wannan abu in ka ɗauki kanka ka mai da kanka cikin waɗanda ba su yarda da wannan ba to ka fidda kanka fa daga cikin mumine ka karyata Allah ka karyata Qur'ani ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan komai haka karka bari ka zama cikin masu kokonto ya zama addinin ka da yaqini kake kana da tabbaci wallahi cewa Allah gaskiya ne kuma za a tashi gaban sa gobe kiyama to ka tsaya a wannan gefen duk wanda ya ce maka ba Allah wallahi na gaya muku wallahi akwai kokonto a zuciyarsa babu wani mai cewa ba Allah kuma da yake faɗin wannan abin akwai yaƙini a zuciyarsa wallahi ƙarya suke magana ce ta kokonto domin yaƙini baya samuwa sai da hujja hujja kuma ta cewa ba Allah wallahi babu ita sai dai kafircin mutum ya kafircinsa amma a ce wai shi hujja sai ta nuna masa Allah ɗin ƙarya ne kiyamar ma ƙarya ne wallahi ƙarya yake kawai kokonto ne a zuciyarsa da kuma abin nan jarrabawa da Allah ya jarrabe shi amma ba wai akan cewa yaƙini ne da shi bayan bincike bincike irin wanda ake yi a ɓangaren irin waɗannan abubuwan gaibi ba bincike da ake yi akan abubuwan da ake gani ba in ka ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku da ranar ƙiyama ka sanya su akan mizanin abubuwan da ake gani wanda za a iya experiment a ga gaskiyarsu to tun daga nan ka kuskure wa lamarin in ka ce za ka yi wa Allah hukuncin baka yadda da abu ba sai ka gani don haka tun da Allah ma baka gan shi ba baka yadda da shi ba to nan base din nan ne fundamental kuskuren da kai domin dole ka yadda akwai wasu abubuwa da ake gani da wasu abubuwa da ba a gani ko ba haka bane a jikinka a rayuwarka akwai abin da baka ganinsa kuma ka yadda akwai shi akwai rai akwai ruhi wannan soul da dan adam ke cewa yana da rai babu dan adam duk kafircinsa da cewa bai san bai yadda da Allah ba ba zai iya nuna maka ina ransa yake ba ko ba haka bane kuma ran ƙarya ne ko ba ƙarya bane akwai shi to amma kaga kenan ashe ga wani abu a jikinka ma baka san shi ba baka gan shi ba baka taba jin maganarsa ko wani abu da zaka iya gwadawa a gwaji na duniya ba to dan mai ubangijin halitta dan baka ganshi baka ce babu shi wala wannan harkar duk rashin hankali ce in kana da karfin yaqini da karfin aqida wallahi duk wannan soki burutsin babu wani abu a cikin sa da zai girgiza mutum in ka ga mutum yana girgiza wallahi dama bai karanta wannan littafin da muke karantawa qur'anin nan bai karanta shi yadda ya kamata ba kamar da malam salih ali shek yake cewa a wata lakta da yi da kwanan da muke dan yada ta yace da a ce yara samari a zamanin yanzu sun baiwa qur'ani haƙƙinsa da ba su shiga wannan abun na tuhumar akwai Allah ko ba Allah yadda suka ɓata lokacinsu suka karanta philosophies na philosophers suka karanta muqaddimat ɗinsu inda sun baiwa qur'ani wannan haƙƙin to da wannan abu duk babu shi babu wani littafi da zaka karanta shi ka ji yaqini irin wannan littafi ko ka fahimce shi ko baka fahimta ba zaka lamarin Allah da ya kyauta wani lokaci ma yi zance akan wannan in mun zo munasaba ta sa wannan zancen tuba muke Allah kai mu musamman ayoyi da suke magana akan wannan yana daga cikin sirrin da malam Salih Al-Sheikh bana ya dauki tafsirin suratul Tur wannan abin yake so ya mu'alaja a wajen faɗin Allah maɗaukaki am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun saboda abin da ke cikin ta na maganar tabbatar da ubangiji mahalicci da sauransu inda wannan fitina tana cikin fitintunu da suka damu mutane ai kun san da zancen da nake ko ɗaliban ilimi da muke tare kun san waye sali ali shaykh da nake magana a kansa yace wa zalika anna tawbata fi hadhihi al-hal taubatu tsirarin la tanfa'u sahibaha tuba a wannan lokaci in mutum ya ga mutuwa to tuba ne na tilas ba wanda zai amfani mutum bane ba zai amfani mutum ba inna ma tanfa'u taubatu likhtiyari tuba na zabi da ka zaba da kanka kace kai ban kyauta ba bari in canza to wannan tuban shine ke amfanin mutum amma idan mutum gaba gadi kawai ya fada sai da ya ga mutuwa sannan ya canza to ba za a karba ba am yanzu wannan woni ne ko ba woni ne woni ne yawwa tsoratarwa ce yanzu an gaya maka wallahi in ka bari baka tuba ba har mutuwa ta zo to ba za a karba ba sawa'un saban Allah ne ko kuma kafirci in dai ka ga mutuwa to babu zancen tuba Allah ne faɗa nassin Qur'ani ba fassarar wani bace haka kuma yaushe mutuwa za ta zo akwai wanda ya sani to wallahi lokacin tubanka shine yanzu yanzu nan ana cikin karatun nan yanzu ka ɗaga hannu ya ubangiji abin nan da nake da kasan ina ya Allah ka gafarta mu kuma ba zan ƙara ba ka yi nadamar ka ka ƙara sa ka koma sabon mutum kana fita daga masallacin nan ka ko ƴan kwanakin nan duk ka sa wa kanka program na zama kai wa kanka hisabi a cikin laifuka na akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza dukkan lissafa su ya Allah na tuba na daina ko rayuwata ba ta ƙare yanzu ba ko zan ƙara wasu shekaru hamsin ko nawa nan gaba to ya Allah dai na tuba ba zan koma wannan zunubin ba kai wannan domin baka san kai ne gawa ta nawa ba a garinku daga yau zuwa lokacin da abin zai faru Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana yace wa yahtamilu ma'ana ta biyu an yakuna ma'ana qawlihi abinda fadin Allah madauki yake nufi da yace min qaribin dinnan ai mun ji fasara farko me ma'ana min qaribin qabla mu'ayyanatil mawt kafin mutum ya ga mutuwa wani ita ce fassarar farko zai yi kuma ya zama abin da ake nufi ai qaribin min fi'lihim lidhanbi almujib littawbati wato kusa da lokacin da suka aikata zunubin da yake sabbaba musu yake jan sai tuba din ma'ana dai ba da nisa ba daga aikata zunubin daga aikatawa a tuba wannan ita ma wata fassarar ce an gane yawwa sai ce fa yakunu ma'ana sai ya zama ma'anar anna cewa man badara ila al-iqla'i min hini sadarati min hini suduri dhanbi wa anaba ila Allah wa nadima alayhi fa inna Allah yatubu alayhi sai zama ma'anar zancan shine duk wanda ya gaggauta zuwa ga tumbuke kansa daga zunubi daga lokacin da zunubin ya auku wa anaba ila Allah kuma ya koma zuwa ga Allah da kyawawan aiki wa nadima alaihi yayi nadama akan wannan aikin fa inna Allah yatubu alaihi to Allah zai karɓi tubansa sai zama shine abin da ake nufi ma'ana daga lokacin da kai zunubin a lokacin kai nadama kuma ka koma zuwa ga Allah to Allah zai karɓa bi khilafi man istamarra ala dhanbihi sabanin wanda ya doge ya ci gaba akan aikata zunubin wa asarra ala uyubihi ya doge akan aibobinsa hatta sarat fihi sifatin rasikhatan har ya zama waɗannan zunuban su zama siffofi ne a gare shi tabbatattu da suka tsaya tare da shi kun gane wannan ma'ana abinda ake nufi da tuban da za a karɓa shine tuban da daga lokacin da kai aikin kana koma zuwa ga Allah kana nadama kana kuma barin aikin wannan Allah maɗauki zai karɓa kada ka bari tuba wannan laifin ya zama maka wata sifa tabbatacciya tare da kai har ma a san shi wani ɗan kaza ne wani mai kaza ne wani mai kaza ne wannan baya nufin shi ma wannan ɗin ba za a tuban masa ba amma kun ga ai shi wannan bai shirya wa ma maganar tuban ba to kuma wannan duk lokacin da mutuwa ta zo masa to ba zancen kuma ya ce zai tuba Allah maɗaukaki ya karɓa yace bi khilafi man istamarra ala dhanbihi wa asarra ala uyubihi hatta sarat fihi sifatin rasikhatan fa innahu ya'suru alayhi ijadu tawbati tamma to wannan zai wahala ya samu cikakken tuba zai wahala domin zuciyar bata risina ta ji cewa ya kamata ta canza ta koma hanya ba sai ce wal ghalibu annahu la yuwaffaqu litawbati galibi ma irin waɗannan zaka ga ba sa samun tawfiki ai an gaya mana a baya tuba mataki nawa ne biyu na farko samun taufiƙin sannan kuma ka tuban a karɓa yawwa to za ka ga galibi wanda suka bari ko zinan ko liwatsin ko mai ya zama siffa ce aiki ne nasu sananne daga an gansu an ga masu irin wannan aikin to irin waɗannan galibi Allah ma baya ba su taufiƙin su tuban ma baya ma tasowa a zuciyarsu cewa bari su tuba ko wa'azi ake ba sa kawowa da su ake babu sharri irin in ana wa'azi ka ji cewa da wani ake ba da kai ake ba duk mutumin da zai amfani da wa'azi shine ya rika ji da shi ake kamar an kira sunansa daga an faɗi masu laifin kawai ya ji cewa ai da shi ake to wannan ne zai sa ya gyara Allah gyara mana to sai ce wal ghalibu annahu la yuwaffaqu litawbati wa la yuyassaru li asbabiha ba za a sauƙaƙe masa sabubban tuba ba kallazi ya'malu su'a ala ilmin qa'imin wa yaqinin mutahawinin bi nazari Allah ilayhi kaman mutumin da yake aikata mummunan aiki bisa ilimi ilimin da ke tare da shi da kuma yaqini ya tabbata Allah baya san wannan abu mutahawinin yana mai sakaci da rashin ko oho da rashin damuwa da ko oho bi nazarillahi dangane da ganin Allah bai damu ma Allah na ganin sa ba wannan abun bai dada shi da kasa ba kamar da ake cewa da Hausa fa innahu yasuddu ala nafsihi babar rahmati to me irin wannan yana toshe wa kansa kofar rahama duk wata kofa ta rahama to kamar ya toshe wa kansa yace na'am قد يوفق الله عبده المصر على على الذنوب yace kila wani zai kawo wata tambaya to yanzu kenan idan mutum mai israri ne akan laifi Allah ba zai bashi damar ya tuba ba kwata kwata sai malam yace na'am eh kila za ka yi wannan tambayar qad yuwaffiqillahu abdahu Allah zai iya in ya ga dama ya bada tawfiki ga bawansa almusirra ala ala zunubi wanda yake dogewa akan aikata zunubi an amdin wanda yake yi da gangan wa yaqinin wanda baya da kokonto akan haramcin abin Allah zai iya bashi gamdakatar littaubatin nafi'ati yazo ya tuba tuba kuma mai amfani allati yamhu biha ma salafa min sayyi'atihi wanda da ita Allah madaukaki zai shafe masa abin da ya gabata na ayyukansa wa ma taqaddama min jinayatihi da kuma abin da ya wuce na wato a laifuffukan da ya jawa kansa walakin rahmata wa tawfiqa lil awwali aqrab amma dai da rahama da tawfiqi ga wancan na farko wanda bai yi israri din nan ba wanda daga aikatawa ya nadama daga aikatawa ya koma yace ya daina to wannan an fi bashi tawfiqin ya tuba kuma a karɓi tubansa amma wanda ka yana istihtari da dokar Allah yana kaskanta ta da wulakanta ta bai ma damu da abun ba yana ma kokonto hukunce hukuncen ma adalci ne akwai mai ganin ma cewa waɗannan hukunce hukunce duk ba adalci bane wani kuma wannan tun daga nan dama shi ya kafirta ma duk wanda yace dokar Allah ba adalci bane tun daga nan ya zama ba musulmi ba to me irin wannan da kuma bai dauki ma saban Allah din a matsayin komai ba to wannan Allah baya bashi wato tawfiqin يتوب ولهذا ختم الله ختم الآية الأولى بقوله وكان الله عليما حكيما duba yadda malam sai da ya nado yadda ma'anan nan za ta dace da ƙarshen ayan nan da abin da Allah maɗauki ya faɗa cewa Allah shi ne masani ya san a cikin bayinsa wane ne mai niyyar tuba ya san a cikin bayinsa wane ne wanda da ilimi yake yi ya san wanda yake bi jahalatin ya san wane ne mai yi da istihtari da wulakanta shari'ar da rashin ɗaukarta da muhimmanci ya san waye a cikin hikimarsa da iliminsa wanda zai zo daga bayan kuma ya tuba kuma a karɓi tuban zaka shi yasa ya rufe wannan galibi ayoyin maganar rahama da gafarta zunubi sukan kare da wa kana Allahu ghafurur rahima inna Allaha kana ghafurur rahima inna Allaha ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim ko ba haka bane galibi to amma wannan sai ta kare da wa kana Allahu aliman hakima saboda yana da alaka da karbar tuba maganar karbar tuban ne hikimar sa ce ya sa ka tuba ya baka tawfiqin ka tuban ya karba hikimar sa ce ya sa ka tuban ya ƙi karɓa zai ƙi karɓa la'alla tuban ya zama akwai wata matsala dama a cikinsa sai ya zama tuban baki ne ba tuban hazzuci ba ko ya zama tuban muzuru ne ko na cin yan tsaki sai kuma ya sake komawa yawwa to haka Allah maɗaukaki tun da shi ne mai ilimi ya san waye ya san duk abin da ke yawo a cikin zukatanmu don haka babu abin da zai ɓoye masa ya shar'anta wannan abun ya faɗi wanne tuba ne haƙƙi a kansa wanne tuba ne kuma ba zai ba wannan hikimarsa ce shine gwani a sa shari'a shine gwani a tasarrufi shine gwani a yadda zai dilin da bayinsa ko akwai wanda zai koya masa yadda zai mu'amala da bayinsa Allah ne fi kowa sanin yadda zai mu'amala da bayinsa don haka wannan aya ta kare da wa kana Allahu aliman hakima famin ilmihi annahu ya'lamu sadiqat tawbati wa kadhibaha daga cikin ilimin Allah ya san waye mai tuban gaske da waye kuma mai tuban ƙarya fayujazi kullum min huma bi hasabi mastahaqqa bi hikmatihi don haka zai biyo kowa sakamakonsa gwargwadon abin da ya cancanta gwargwadon hikimarsa wa min hikmatihi an yuwaffiqa man iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu wa tawfiqahu lit-tawbati daga cikin hikimar Allah shine zaka ga Allah zai ba da gamdakatar ga wanda hikimarsa ta hukunta da kuma rahamarsa ta hukunta cewa ai masa tufiki sai ya masa tufiki ma'ana ya dace da hikimar Allah da ilimin Allah Allah madaukaki ya bashi taufiki to sai kaga Allah ya bashi taufiki wa yakhbulu kuma ya bar ya tabar da ya ki taimakon man tabat hikmatuhu wa adluhu adama tawfiqihi sai kaga kuma Allah subhanahu wataala ya rabu da wanda hikimarsa da adalcinsa suka hukunta adama taufiƙi cewa kar a yi masa taufiƙi ya riga ya rubuta a launin mahu wannan baya cikin waɗanda za a yi ma taufiƙi kuma menene dalili laifinsa ne ba wai ba magana ce ta Allah ya zaɓi wanda ya ga dama haka kawai ba a'a ya riga ya rubuta kuma amma ya bar mu da sababi mu aikata aikin kirki mu bi sharuɗan tuba duk wanda ya bi aikin kirkin kuma ya tuba ya bi sharuɗan tuba da sauransu sai Allah ba shi tawfiki ya tuba wanda kuma bai bi wannan abin ba sai ba a karɓi tubansa ba kaga duk dai a laifin waye laifinsa ne ba wai maganar cewa laifin Allah ko kuma Allah madauki yayi zalunci ba Allah baya zaluntar kowa ba magana ce ta dukkan ku kun tuba tuba iri ɗaya da ikhlasi da komai sai Allah ya karɓi na wannan sai ya rabu da na wannan to ba haka yake ba zai karbi na wanda ya cika sharuɗa wanda kuma ba a karba ba to matsalar daga gunsa ne shine bai yi abin da ya kamata ba ku fahimci wannan gun kar ku ji an ce hikmatuhu iktadat kaza da kaza ku ji kamar zabi ne Allah yake yi Allah baya zabi irin na zalunci yawa in ka ga ya zaba to haka ya kaddara a rubuce kuma sababin da za a yi wannan hukuncin daga bawa yake yawa daga bawa yake shine bai yi tuban yadda ya kamata ba shine ya kuskure a tabbaka sharuɗa bai bi sharuɗan yadda ya kamata ba ko kuma dama can a zuciyarsa babu ikhlasi sai kaga an samu tuba a aikace da baki amma an karɓi tuban ba a karɓa ba don me sharuɗan na zuci da na waje ba su tabbata ba amma ba Allah ne ya zalunci ba ina so ku fahimci wannan gun sosai yana da alaka da babin imani da kaddara in baka fahimce shi ba sai ka kuskure wa wannan maudu'in da muke magana ma ne ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani za mu tsaya nan saboda dama lokaci yayi sai kuma mu tashi inda Allah mabishi ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha Allah ta an fahimta barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bil ilmi nafi'i wal amali salih وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك